بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 21 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta daidai da 19 ga watan mai shekara ta 2014 wannan shine kased na ɗari da sha uku daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma karatun da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman muhammad awwal adam albani allah ya gafarta mushi ya kai haske kabarin shi ya ɗaukaki darajojin shi karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu ba su manta ba a karatun ƙarshe da muka yi mun kwana a aya ta 221 a cikin suratul bakara a yau za mu tashi aya ta 222 a cikin wannan sura insha Allah ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yas'alunaka 'anil mahib قل هو أذن نعم وأنا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka 'anil mahib kuma su sahabbanka suna tambayanka game da al-mahib wato haila ko kuma masu haila asali jama'a al-imamu muslim ne ya ruwaici hadisi daga tabi'i sabitin al-bunani shi ko yace ya samo wannan hadisi daga sahabi Anas dan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda Anas ya ce, Annal Yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim Anas ya ce, Yahudawa sun kasance, idan mace tana al'ada a cikinsu, lam yu'akiluha ba su cin abinci tare da ita, abincinta ma ba sa ci, wa lam yu jami'uha fil buyut sa'annan ba sa tarayya da ita a gida, ma'ana ba su zama a gida ɗaya. balle a ɗaki ɗaya balle a makwanci ɗaya ƙarƙashin shimfiɗa ɗaya mana koranta suke samar mata da wani ɗan ɗaki suke a cikin gida daga nesa amma ba sa kwana a ɗaki ɗaya balle shimfiɗa ɗaya ta haɗa su to wannan ɗabi'a da yahudawa suka samu kansu a kanta kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ake kira da ansar mutanen madina suna zaune da waɗannan yahudawa tun kafin musulunci tun zamanin jahiliya da musulunci ya zo musu sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya Anas ya ce fasa'ala ashabun nabiyyi annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sahabban annabi suka tambayi annabin game da ina hukuncin haila ina hukuncin mata masu haila shin a iya saduwa da su ko ba za a sadu da su ba shin a iya cin abincinsu ko in sun dafa a ci tare da su ko ba za a iya ba a iya kwana da su a ɗaki guda ko a gida guda ko ko ba za a iya ba kamar yadda ɗabi'un yahudawa yake Anas ya ce fa'anzalallahu hadhihi al'aya sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar. Ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wa yas'alunaka anil mahib, kuma su sahabbanka suna tambayanka game da almahib. Almahib malamai suka ce, yakan zo da ɗayan ma'anoni guda biyu, ko dai ya zo da ma'ana ta haila, ma'ana shi kan shi jinin da ke zuwar wa mata a waɗannan lokuta ƙididdiga gusanannu da gwargwadon ɗabi'ar kowace mace ko dai ya zama jinin ake nufi ko kuma ya zama tambaya suke game da ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada jama kun fahimci ma'anonin guda biyu ma'ana ko dai suna tambaya game da hukuncin jinin ko kuma suna tambaya game da hukuncin saduwa da mata a sa'ad da jinin yake gudanar musu. Allah maɗaukakin sarki sai ya ce, Kul ce da su ya Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama, huwa azan, shi jinin cuta ne, ƙazanta ce, kamar yadda aka samu Abdullahi ɗan Abbas ya fassara azan bi ma'anar ƙazar, ma'ana cuta ce, ce da su abin ƙyama ne, ƙazanta ce. don haka fa'tazilun nisa a fil mahidi a ƙaurace wa saduwa da mata a sa'ad da suke jinin al'ada a sa'ad da suke wato wannan addauratu shahariya Allah sai ce wala taqrabuhunna kada ku kusanci mata da saduwa hatta yatahurna har sai sun tsarkaka daga wannan jinin Allah ya ce fa idza tatahharna idan suka yi tsarki bayan sun tsarkaka ma'ana idan suka yi wanka bayan sun tsarkaka daga jinin Allah ya ce fa'atuhunna min haifu amarakumullah ku zakke musu ta inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son waɗanda suke tuba daga zunuban da suke aikatawa wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah maɗaukakin sarki yana son waɗanda suke tsarkaka daga najasa waɗanda suke nisantar saduwa da mata a lokacin da suke al'ada bayani game da abin da ya shafi wannan ayar na kasashi gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko kamar yadda na fara bayani game da abin da ya shafi al'ada al'ada kamar yadda na bayyana mana akan nufi ɗayan abubuwa guda biyu kamar yadda wannan ayar take ɗauke da shi don haka almahib malamai suka ce ana nufin alhaibu ne don haka sai ya zama idan ya zo a bisa wannan ma'anar to ya zo ne a bisa masdari wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi da almahib wato shine lokaci ko kuma ta inda haila ke fitowa ma'ana lokacin da haila ke zuwarwa mata ko kuma inda hailar yake fitowa da haka sai ya zama bayani game da abin da ya shafi wannan kalma ta almahidu sai ya zama ɗayar ma'anoni guda biyu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke tambayar annabi malamai suka ce kenan abin da ake nufi ay yas'alunaka sahabbanka suna tambayar ka anil wata'i fi zamanil haidi ma'ana ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada ko kuma tambaya suke ina hukuncin saduwa da mata ta inda al'ada take fitowa kun fahimci fassarorin guda biyu da haka wannan malamai suka ce ɗayan waɗannan tambayoyin duk wanda ka ɗauka daidai ne kaga idan ka ɗauki tambayar farko yaushe ne ya halatta a sadu da mata ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada kaga ana tambayar a sa'ad da al'ada ke gudanar musu ko kuma ka ce suna tambayar ka game da saduwa da mata ta inda al'ada take gudanar musu ma'ana a sa'ad da al'adar ke gudana a wato asalin ta gaba gare su da haka jama'a waɗannan su ne tambayoyi guda uku kamar yadda suka zo a jere ta farko wa yas'alunaka anil khamri yas'alunaka anil khamri wal maisir ta biyu wa yas'alunaka anil yatama sannan ta uku ita ce wa yas'alunaka anil anil mahib ina fata mun fahimta kun ga waɗannan tambayoyi da suka zo a jere malamai suka ce wannan na nuni yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi karantarwa a babin karantarwa akwai ba da dama ga ɗalibai su yi tambaya su yi istifsar game da abin da ya shige musu duhu ga dai shi sahabban annabi suna tambayar shi don haka ashe tambaya da ɗalibai za su yi wa malami tambaya irin ta ilimi to wannan daidai ne ba rashin kunya ba ne ina fata da mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu al'imamu abubakar ibn al'arabi a cikin littafin shi tafsirul ahkam ya faɗi wata fa'ida game da abin da ya shafi jinin al'ada yake cewa al'ada yana da sunaye guda takwas kaga dai ana kiran shi da alhaidu alhaidu kamar yadda wannan aya ta zo da bayani sa'annan ana kiran shi da al'ariku al'ariku mace mai al'ada sai a kira ta da al'ariku ismul fa'il sa'an suna na uku ana kiran shi da alfariku na hudu ana kiran shi da afamisu da sinun sannan na biyar ana kiran shi da addarisu addarisu na shida ana kiran shi da alkabiru wanda wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka a cikin alkur'ani surat yusuf da Allah maɗaukakin sarki ya hikaito abin da ya faru tsakanin annabi yusuf da imra'atul aziz wannan matar wannan wato wannan sarkin Allah ya ce falamma ra'ainahu akbarnahu malamai suka ce akbarnahu ay hibna mana wannan alkabiru ismun min asma'il haibi sana akwai addahiku kamar yadda wannan shi ma ya zo a cikin alqur'ani a cikin suratu hudu na fata mun fahimta Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat malamai suka ce ai fahadat sa'an yana daga cikin sunayen al'ada akwai atomisu da sa'un, daga can atomisu da sin nan kuma da ca, ina fata mun fahimta. Malamai suka ce, lallai ita al'ada, wata ɗabi'a ce da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta tattare da mata, kuma wata ɗabi'a ce wacce take sananniya tattare da su mata ɗin. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari. daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Abu Sa'id yake cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi adha aw fi fitr ila al-musalla Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito zuwa filin Idi a lokacin da ya zamto rana ce ta karamar sallah ko babbar sallah famarra alan nisa annabi sai ya wuce ta inda mata suke faƙala sai annabi ya ce da su ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ta saddakna ku yawaita sadaka fa inni uritu kunna aksara ahlin nar annabi ya ce saboda an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta kun ji wa'azin da annabi ya ma mata kenan to matan ba hayaniya suka yi ba ba cewa suka yi an danne musu haƙƙi ba musulunci ya cutar da su ba haka suka yi ba faƙulna sai su waɗannan matan suka ce da yake jama'a matan sahabbai ne suna da kan gado suna zamani ne da wa'ayi ke sauka zamanin da albarka ke sauka a cikin shi da haka sai zama suna da natsuwa ba su yi hayaniya ba ka ji jawabin da suka yi sai suka ce wa bima ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah da wani sababi ta sa muka fi yawa a wuta qala sai annabi yace tukfirna la'na kuna da yawan tsinuwa mata kuna da yawan tsinuwa dan kaza kaza dan kaza kaza kai kaza dan kaza saboda kuna da yawan tsinuwa kuna da yawan zagi annabi sai ya ce wa takfurna al'ashira sannan kuna da bijirewa miji kuna da butulci ga miji mana kuna da ƙayar baya ga mazajenku sannan annabi sai ya ce da su ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhabu lilubbir rajuli alhazimi min ihdakun annabi ya ce ban taba ganin min naqisati aqlin wa dinin waɗanda suke da tawaya suke da naƙasa a cikin hankali kuma suke da tawaya da naƙasa a cikin addini ba azhabu lilubbir rajulil hazimi waɗanda suke wucewa da ƙwaƙwalwa da tunanin mutumin da yake mai kaifin basira ne min ihda kunna fiye da ɗaya daga cikin ku mata jama'a kun fahimci jawabin annabi ma'ana annabi ya ce bai taɓa ganin wanda ke saurin tafiya da hankalin mutumin da ya zama mai kaifin basira da kaifin hangen nesa kuma ya zamto kuɗin nan masu naƙasasshen ƙwaƙwalwa ne da fahimta da kuma addini fiye da ɗaya daga cikinku ba ma'ana ga ku da naƙasa ta ɓangaren addini sannan ga ku da naƙasa ta ɓangaren tunani to amma kuma duk da wannan nau'i na rauni to amma kuma kuna saurin tafiya da tunani na mutumin da ya zama mai kaifin basira ne jama'a kun fahimta da kyau duk girmanka duk malattanka duk kuɗinka duk shekarunka sai ka ga 'yar ƙaramar mace mai ƙananan shekaru tana juya ka yadda ka san mota yadda ka san mashin jama'a ba haka ba ne haka ne me yasa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi kulna sai suka ce wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah ya manzon Allah to menene na ƙasar hankalinmu da addininmu قال سي النبي يجي دسو أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل shin shedar mace guda ɗaya shin ba rabin shedar namiji ba ne ma'ana sai an haɗa shaidun mata biyu sannan zai zama daidai da shedar mace ɗaya shin ba haka al'amarin yake ba kulna waɗannan sahabbai mata suka ce bala ya rasulallah haka abin yake ya manzon Allah walaikun salam rahmatullahi sai an haɗa shaidun mata biyu sannan zai zama matsayin shaidar namiji ɗaya haka ko eh shaidun mata biyu sa'annan zai haɗa shaidar namiji ɗaya ina fata mun fahimta alaysa shahadatul mar'a misla nisfi shahadatin rajuli sun shaidar mace ɗaya in ce ba shi bane rabin shaidar namiji jama'a kun fahimta kenan shaidar mata biyu to shaidar namiji ɗaya kenan ina fata mun fahimta sahabban suka ce bala ya rasulullah qala sai annabi ya ce fa zalika min nuqsani aqliha to wannan shine tawaya da naƙasar hankali a wata aya Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul baqara wannan doguwar aya da Allah ya ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ma'ana idan ɗayar ta manta sai ɗayar ta tuna mata haka kenan sai ya zama shaidun shaidar su su biyu to matsayin shaidar namiji guda ne to kaga wannan shine nuqsanu aqli hadin kenan sa'annan sai annabi yace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum to kun ji muhallin shahid ina fata mun fahimta shin mace ɗaya daga cikin ku bata kasance idan tana al'ada jinin haila na zuwar mata shin bata kasance ba ta yin sallah ba kuma ba ta yin azumi kulna waɗannan mata suka ce bala ya rasulullah haka abin yake ya manzon Allah qala sai annabi yace fa zalika min nuqsani diniha to wannan shine na kasar addininta na kasar addininta ma'ana kenan mace a cikin wata guda idan har al'ada za ta zo mata ba ciki take da shi ba ba ‘yar mitsila ba ce ƙarama da ba ta fara al'ada ba, ba tsohuwa ce da ta daina al'ada ba, kenan ba za ta iya yin ibada ta sallah na wata guda cikakke ba kenan. Ina fata da mun fahimta. Annabi ya ce, To, wannan shi ne nukusani diniha. To, wannan jama'a jini na al'ada larura ce ga Allah maɗaukacin sarki, wato larura ce da Allah ya saukarwa mata, kamar yadda a cikin wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya ce, wato kulhu wa azance da su wannan jinin to cuta ne cuta ne jama'a kun fahimta Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid dan haka ku nisanci kusantar mata da saduwa a lokacin da suke jinin al'ada to wannan ayar jama'a tana sauka sai wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi masahabban shi waɗannan bayanan to wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya ana kiran shi da Usaid ibn Hudairin an fahimta ɗayan kuma ana kiran shi da abbadu bin bishirin sai suka miƙe suka ce ya manzon Allah afalanu jami'u hunna tunda su yahudawa koran mata suke a gidaje to mu ya manzon Allah ba za ma mu sadu da su koda suna al'ada ba dan mu ba yahudawa haushi jama'a kun fahimta tunda yahudu suna koranta suna kaurace mata ba sa cin abinci da ita abincinta ma in ta dafa ba sa ci sai waɗannan sahabbai suka ce to dan mu ba yahuda haushi afala nu jami'uhunna ya manzon Allah ba za mu sadu da su ba dan mu ba yahuda haushi sahabi Anas dan Malik sai yace fataghayyara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fuskar manzon Allah sai ta sauya ran annabi sai ya baci fushi ya bayyana a fuskar annabi waɗannan sahabbai suna ganin haka sai suka tashi suka fita a wannan majalisi bayan sun tafi sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyauta ta nono sai manzon Allah ya sa a bi su aje a kai musu Anas dan Malik sai ce sai muka fahimci ashe annabi ba haushin su ya ji ba ina fata jama'a mun fahimta da haka jama'a wannan hadisi kamar yadda na faɗi Muslim ya ruwaice shi haka alimamu tirmidhi da abu dawud da alimamu nasa'i a cikin kitabu sunan haka ibn maja da ahmad a cikin kitabul musnad haka alimamu abu dawud da tayalisi a cikin wato littafin shi al musnad sa'annan wannan wato sababin nuzul din kamar yadda kuka ji waɗannan malaman sun fitar da su a cikin littattafansu an samu wato al-imamu muqbil wato malam muqbil ibn hadi al-wadi'i a cikin wancan littafi nashi as-sahihul musnad min asbabin nuzul ya ambaci wannan sababi aka al-imamu ibnu hajarin a cikin littafin al-ujab fi ma'rifati asbab da asbabun nuzul na al-imamu al-wahidi duk sun ruwaici wato wannan sababi na saukar wannan ayar ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan ayar jama'a sai ta tabbatar da lallai ba a saduwa da mata a lokacin da suke jinin al'ada me yasa saboda Allah ya ce kul huwa adhan idan kana son ka samu cikakken bayani game da illoli da manufofi da maqasidu shar'iyya da ta sa Allah madaukakin sarki ya haramta saduwa da mace a lokacin da take al'ada ka je ka dauki littafin At-Tibbun Nabawi na al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya a ciki yake cewa dukkan wani alkhairi wanda yake da alaka da lafiyarka kai musulmi to Allah maɗaukakin sarki ya tara shi a wannan gabar a cikin wannan ayar da Allah ya ce qul huwa adhan dan yace saduwa da mace a lokacin da take al'ada to yana sabbabar da cututtuka masu ɗimbin yawa hatta likitocin zamani sun tabbatar da waɗannan abubuwan a daidai lokacin da gashi alqur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ya sauka ya tabbatar da wannan da haka jama'a saduwa da mace a lokacin al'ada to yana sababar da al'amradu tanasuliya yana sababar da yawan ciwon kai yana sababar sai ka je ka yi bincike tukuna sannan za ka ma tabbatar da adadin yawan cututtukan wannan kunga musulunci yana ba da kula ta musamman game da abin da ya shafi lafiyar musulmi kenan ina fata da ma mun fahimta to kun ga wannan ita ce ɗabi'a ta musulunci to ƙarin mayar da martani ne musamman ga waɗanda suke wato kiristoci wanda su kuma babu abin da ya shafe su mace ko tana al'ada ko ba ta al'ada to za su sadu da ita ne kun ga yahudu sun yi guluwi hum ala tarafin nasara sun yi guluwi hum ala tarafin aidan amma musulunci sai ya zo da al'amarin da yake tsaka-tsakiya ne wanda shine zai zama maslaha ga musulmi idan sun bi ta ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu yana daga cikin mas'alolin da nake so za mu tattauna game da wannan ayar malamai suka ce أجمع العلماء على أن للمرأة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها dukkan malamai sun haɗu akan cewa lallai mace tana ƙarƙashin wasu hukunce-hukunce a sa'ad da za ta ga jinin da yake gudana na zahiri wanda yake zuwar mata ta farjinta mace tana da wasu hukunce-hukunce kun ga hukunce-hukuncin nan gaba ɗaya musulunci ne shimfiɗa mata su waɗanda ba musulmi ba ba su da waɗannan ba su da wannan tsarin kuma ba su da shi kuma ba su san ta inda za su same shi ba famin zalika yana daga cikin waɗannan hukunce-hukunce akwai hukunce-hukuncen da suka shafi jinin al'ada da kuma jinin haihuwa abu na farko da ya lazimce ki ke a matsayinki na mace idan kika ga jini lallai ne za ki bar yin sallah ma'ana ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba a lokuta da kwanakin da wannan jinin yake gudanar miki don haka sallah ba za ki yi ta ba idan ko ya zamto kina cikin sallar sai jini ya zo miki to ba buƙatar sallama ba wata sallama da zaki yanke sallar kawai zaki shikenan sai ki zaman ki ina fata jama'a mun fahimta sa'an nan ba za ki sallah ba sannan ba za ki azumi ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga sahabi abu sa'idin al-khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda da haka jama'a yana daga cikin hukuncin da ya lazumce ki ke yar uwa a matsayinki na wacce al'ada ya zo mata to sallah sallah halaccinta ya fada a kanki kamar yadda wajabcinta ya fada a kanki ina ma'anar halaccinta a yanzu ba za ki sallah ba sannan wajabcin sallar ya fada a kanki ta yadda ko da jinin ya ɗauke miki to ba za ki rama wannan sallar ba ina fata jama'a kun fahimta to sa'an nan halaccin azumi a wannan lokacin ya fada a kanki amma kuma wajabcin azumin yana nan a kanki bai faɗi ba Allah sa kun iya bambance abubuwan kenan idan ta sha azumi bayan jinin al'adanta ya ɗauke to za ta rama amma idan ta bar sallah ko jinin ya ɗauke ba za ta rama sallah ba ina fata mun fahimta wannan mahallul ijma'i ne a tsakanin malamai kamar yadda za mu zo mu ji hadisi da ya zo a cikin wato sahihul imam bukhari da muslim daga wata tabi'iyya mai suna mu'aza ta zo gurin aisha ta tambaye ta take cewa ma balu sa'imi taqdi sawma wala taqdi salah menene yasa mai al'ada wacce jini ya zo mata tana rama azumi amma ba ta rama sallah ai duka ta bar su ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba to me yasa take rama azumi amma ba ta rama sallah Aisha kafin ta ba ta amsa sai take cewa a haruriyatun anti ba haruriya ce ke ma'ana kina daga cikin waɗannan mutane waɗanda suke haruriya ne firqun min firqil khawarij firqatun min firqil khawarij ma'ana ke daga cikin waɗannan mutanen kike ma'ana ke khawarij ce jama'a kun fahimta da kyau dan haruriya din asali suna ne na khawarij an sanya musu wannan suna ne saboda wani guri da suka je suka zauna mai suna hiraura sai aka danganta aqidar su zuwa ga wannan gurin asali khawarij ne ina fata mun fahimta Aisha sai ta ce mata ke ba khawarijiya ce haruriya ce ke? Jama kun fahimta da kyau? Me za mu fahimta a nan, wannan yana nuni akan yana daga cikin usul ɗinsu kenan su khawarij, ba lallai ya zama khawarij ɗin kowane zamani ba, amma yana daga cikin usul na aƙidarsu, idan mace tana al'ada za ta bar sallah za ta bar azumi, idan ta tashi ramawa to duka za ta rama, ina fata mun fahimta. Kun ji wannan hadisin sai Aisha take cewa eh wannan tabi'iyya take cewa Aisha lastu bi haruriyatun lastu bi haruriyatin walakin ni as'alu tambaya kawai nake ni ba ba khawarijiya bace jama'a kun fahimta sai Aisha take cewa kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salah hakan na faruwa da mu inji Aisha ma'ana kan samu kanmu a hali na al'ada sai a umarce mu da murama azumi amma ba a umurtar mu da murama sallah wannan hadisin ko da yake mauqufi ne zuwa ga Aisha lakin lahu hukmul marfu'i ina fata mun fahimta da kyau jama'a dan sahabi yace umirna ko nuhina ko nu'umaru malamai suka ce mahamulun ala annal amira wan nahi huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ina fata jama'a mun fahimta da haka kunji hukunci na farko wanda yake da alaka da mace kenan ba za ki sallah ba sannan ba za ki azumi ba amma za ki rama azumi ba za ki rama sallah ba yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da ke mace mai al'ada malamai sun haɗu gaba ɗaya an fahimta kamar yadda muka faɗi akan cewa lallai bayan ta sha wannan azumi to za ta rama amma ba za ta rama sallah ba saboda wancan hadisi na mu'aza ina fata mun fahimta to sannan abu na uku daga cikin hukunce-hukuncen da yake da alaka da mata masu jinin al'ada bai halatta mijinta ya sadu da ita ba wannan ayar nassi ne akan wannan mas'alar ina fata mun fahimta dan Allah ya yi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusance su ina ma'anar al-muqaraba shine al-jima'u kada su sadu da su har sai matan sun tsarkaka ina fata mun fahimta don haka haramun ne kai ka sadu da matarka a lokacin da take jinin al'ada har ma hadisi ya tabbata ingantaccen hadisi kamar yadda al-Imam Ahmad ya fitar a cikin Kitabul Musnad daga sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa duk wanda ya sadu da mace tana jinin al'ada to kafarar wannan laifin sai ya bada dinari ko kuma rubu'u dinari eh nisfu dinarin afwan dinari ko kuma nisfu dinarin ma'ana ya bada dinari daya ma'ana kimar dinarin kenan ko kuma dinarin ko kuma ya bada wato rabin dinari yana daga cikin hukunce hukuncen da suke da alaka da mace mai al'ada bai halatta ta tsawafi ba kamar yadda bai halatta wato wato kamar yadda bai halatta mijinta ya sadu da ita ba ko ta yi sallah to haka bai halatta ta yi tsawafi ba kamar yadda wancan hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda annabi ya tafi aikin hajji hajjatul wada ya shigo inda aisha take cikin khaimarta sai tarar tana kuka ya ce lafiya sai take ce mishi ai jini ne ya zo mata annabi sai ya bata mafita ya ce ta yi kaza ta yi kaza daga cikin abubuwan da annabi ya faɗa mata ya ce kada ta yi ɗawafi ma'ana ya ce da ita ta aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ghaira Allah ta tsufi bil baiti sai dai kada ta yi ɗawafi ga ka'aba daga nan za mu gane ashe mace mai al'ada to ba ta yin ɗawafi ina fata mun fahimta yana daga cikin hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da mace mai al'ada mijinta bai sakinta a lokacin da take al'ada sai bayan ta gama ta tsarkaka kafin ya sadu da ita to sa'an nan sai ya sake ta ina fata da mun fahimta kenan yana daga cikin nau'i na saki na bid'a shine sakin mace tana al'ada da haka ana sakin mace ne idan ba ta al'ada ma'ana ta yi al'ada ta ɗauke ta tsarkaka to kafin miji ya sadu da ita in ya ga dama sai ya sake ta ko kuma idan tana da ciki cikin da ya riga ya bayyana ina fata jama'a mun fahimta amma idan har saki ya faru a lokacin da mace take al'ada abu na farko za a umarci mijin da ya dawo da ita abu na farko kenan za ta zauna a gidan shi idan ta tsarkaka kafin ya sadu da ita to sai ya sai ya asalin tabbatar mata da wancan sakin da ya mata na farko haka ta faru da sahabi abdullahi dan umar kamar yadda hadisin yana nan a cikin bukhari sayyidina umar ya umarce shi da ya saki matar shi bai sake ta ba ya faɗa ma annabi annabi sai ya umarce shi da ya sake ta da ya tashi sakinta sai ya sake ta tana jinin al'ada mahaifin shi umar sai ya ƙara faɗa ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da shi murhu falyuraji'aha jama'a kun fahimta murhu ka umurce shi ba murhu na girki ba jama'a murhu eh ba murhu na mata masu dahuwa ba murhu ka umarce shi shi dan naka kenan falyuraji aha ya dawo da ita ina fata mun fahimta har lokacin da sayyidina Umar yana kwance zai rasu a lokacin da wancan kafiri zindiki Abu Lu'lu'atal Majusi ya asalin soka mishi wannan wato mihijan din an fahimta mi'wal afwan ya soka mishi wannan makamin yana kwance sai ga wasu sun zo gurin shi sun shigo gaishe da shi bayan sun gaishe da shi sai suke cewa to mu muna ganin wannan al'amari me zai hana ka danka shi a hannun ɗanka abdullahi mana ka yi wasiya cewa da ka rasu to a yi mishi mubaya'a a matsayin khalifan musulmi sayyidina umar yana kwance sai ya ɗago kai ya kalle su ya ce wannan maganar ba ku yi ta don allah ba yace ba ku yi ta saboda Allah ba yace kuna nufin Abdullahi na sa na danka jagorancin musulmi a hannun shi mutumin da ko saki ma bai iya ba jama'a kun fahimta ma na saki yake a cikin al'ada Allah ya sa jama'a kun fahimci maganar Sayyidina Umar sai yace ku tashi ku bani guri sai kore su da haka jama'a wannan yana nuni akan ba a saki a cikin al'ada ina fata jama'a mun fahimta ga wasu matsaloli jama'a ko ya halatta mace mai al'ada ta ɗauki alƙur'ani cikakke ko wani ɓangare kuma koshin ya halatta ta karatun alƙur'ani tambaya ce jama'a ya halatta mace ta ɗauki alƙur'ani cikakke ko kuma ya halatta mace ta karanta alƙur'ani na'am jama'a kun fahimci tambayar da kyau ko ya halatta fasu'alu muwajjahun ilaikum na'am muna saurare jama'a ko ya halatta mace ta dauki alqur'ani in bai halatta ba menene dalili in ya halatta menene dalili ba wai a ko a'a ba a da dalili a'a da dalili na'am wani ya yi magana daga can baya to ya yi shiru ya fasa kenan ya janye to na'am eh mace mai al'ada ko mace mai jinin haihuwa duka auto ya fasa kenan jama'a ya janye ya ji tsoro eh ya ji tsoro to ba wani mai magana jama'a na'am يا هلتا ما دليلك على هذا بما تستدل به على جواز مس المرأة الحائضة للقرآن أو قراءتها للقرآن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم to kafin nan malam ka ci gaba ka fita daga mihwar din mihwar din ka fita daga inda ake fagen ka fita daga cikin shi ka kalla hal yajuzu lil mar'ati lil mar'ati al ha'idati massal mushaf aw qira'ati al qur'an nan ka kawo hadisin Abu Hurairah ne game da janaba nan kuma ana cewa ne mace ta dauki alqur'ani na'am na'am eh to ai hujja ce yanzu kuma akan ka hujjatuna alaika na'am kana ta taimako mu ne yanzu hujja ce akan ka to yanzu kenan mace mai al'ada mai tsarki ce sai mu ce umumi ne wannan haza umumun umumi ne wannan to yanzu duk kana ta kawo hujja ne akan ka ai na'am jama'a ba wani mai magana na'am madaliluka ala haza a saurara jama'a a saurara bismillah malam na'am na'am Mm. na'am na'am to kaga misali inda tattaunawa ake ko to kayi warwas ko kuwa jama'a al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi na'am jama'a ba wani mai magana na'am malam abadtan na'aja eh kai nesa daga inda muke tattaunawa na'am wa alaikum salam wa rahmatullah me dalili ma'ana rashin dalili dalili ne to wannan yafi kama da mantiki mantiki jama'a ko kuwa ma'ana adamu dalili dalilun kenan afwan bari mu dan ƙara tattauna wannan ma'ana adamu dalili dalilun to hujjojin da waɗanda suke haramtawa suke hana mace ɗaukan alƙur'ani da karatun alƙur'ani hujjojinsu iri biyu ne hujjarsu ta farko alƙur'ani ne hujja ta biyu hadisi ne ayar can da take cikin suratul waqi'a Allah madaukakin sarki yana cewa فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون waɗannan suna kafa hujja da wannan ayar cewa bai halatta mara tsarki ya ɗauki alƙur'ani ba shi ce to ai mace mai al'ada mara tsarki ce Allah kuma cewa la yamassuhu illa al-mutahharuna malamai sai suka ce wannan ayar babu wajihul istidlal a cikinta don alƙur'anin da ake magana ba ƙur'ani da ke hannunmu mu 'yan adam ba ana magana ne akan alƙur'ani da ke sama ko dai na baitul izzati ko kuma na lauhul mahfuz kama dalla alaihi siyaqul ayat dan Allah ce innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin jama'a kun fahimta sa'annan da Allah ya ce la ya masuhu illal mutahharuna al mutahharuna al muradu bihim al mala'ikatu sune mala'iku dan da a ce masu tsarki ake nufi cikin ƴan adam da sai a ce al mutatahharuna kamar yadda a ƙarshen wannan ayar Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirina jama'a kun fahimta da haka malamai suka ce a cikin wannan ayar babu wajhul istidlal ƙur'anin da ake nufi alkitabul maknun ake nufi almutahharuna mala'iku ake nufi ba ‘yan adam ba ina fata kun fahimta yanzu kun ga kenan wannan ayar ba dalili ba ce akan matsalar ta a hana mace ɗauka ko karanta alƙur'ani kun fahimta jama'a hadisi na biyu daga cikin hadisan da malamai suke tattaunawa waɗanda suke kafa hujja da shi game da mace ba ta ɗaukan alƙur'ani ko hana mace ɗaukan alƙur'ani mace mai al'ada hadisi ne jama'a wanda al'imamu abu dawuda ya ruwaito wanda wannan hadisi malamai kaf sun haɗu akan hadisi ne da bai tabbata ba ma'ana akwai iftirabi a cikin hadisin saboda an samu wata daga cikin marwaita hadisin cikin tabi'ai mai suna jisratu bintu dajaja kun ji ko jisratu bintu dajajatu jama'a kun gane ita tarwaice hadisin sai ta yi iftirabi a cikin riwayar ta ma'a adami tarjihi don iftirabi tare da tarjihi to la ya zurru bi sihatil hadis amma iftirabi da tarjihi to wannan iftirabin wato mara tarjihi afwan yana hukunta wannan hadisin a wato asalin raunata shi da haka malamai suka ce wannan mata bata tsira ba ina fata mun fahimta idan haka riwayar ta ma bata tabbata ba cewa wai annabi ya ce ni ban halatta ma mai janaba ko mai al'ada ɗaukan ƙur'ani ko shiga masallaci ba to kun ga hadisin tunda bai tabbata ba ya zama la taqumu bihil hujja kenan jama mun fahimta da kyau to duka fa ina shimfiɗa ne game da maganar da wannan malamin yi yanzu kenan in aka tambayi waɗanda suka hana wani dalili za ku ƙara kawowa babu wani dalili to sai a ce yanzu rashin dalili akan an hana to dalili ne akan daidai ne halal ne za ta iya ɗauka kun fahimci maganar da yake yi ma'ana adamu wurudi dalili dalilun wannan shine abin da suke kira da albara'atul asliya dama jama'a menene hukuncin daukan alqur'ani kaga in ka ce an hana to sai ka ce ga dalili ga dalili to idan babu dalili sai ya zama ya buƙal amru ala aslihi min aljawazi jama'a kun fahimta da kyau kuwa da haka jama'a wannan haka malamai suka tafi akai mafi yawanci daga ciki akwai al'imamu abu suleiman al-khattabi da ya zo sharhin abu dawuda a cikin littafin shi ma'alimus sunan haka manya-manyan malamai irin su ibnu taimiya da malamai waɗanda suka biyo bayan su irin su ibnu qayyim da manyan malaman fiqhu da hadisi musamman na wannan zamani namu a sheikh muhammad nasiruddin al-albani a ɗaya daga cikin littattafan shi ba zan iya tunawa ba amma ya tabbatar da wato asalin wannan matsalar ka je ka duba ikhtiyaratul fiqhiyya da wani ɗalibin shi ya tattara nashi di yayi waɗannan bayanan a ciki insha Allah ina fata da ma mun fahimta ta haka da ma mace mai al'ada ko mai jinin haihuwa ta iya ɗaukan alkur'ani ina fata da ma mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace akwai wani mai magana ne tamamul minna ko na'am jazakumullahu khairan tamamul minna na'am to sa'annan jama'a yana daga cikin matsalolin da ya kamata mu tattauna game da wannan hadisi fadin Allah madaukakin sarki da yace fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa saduwa da mata a lokacin da suke jinin al'ada a daidai wannan gabar malamai sai suka yi sabani a kaurace wa saduwa da mata wannan sai suka fassara da fassarori masu yawa wasu suka ce wannan yana nuni akan lallai mace ya halatta ka ji daɗi da ita a lokacin da take jinin al'ada amma akwai inda bai halatta ka taɓa a jikinta ba akwai inda bai halatta ka ji daɗi da shi a jikinta ba to ina ne wannan wurin malamai sai suka yi saɓani wasu suka ce daga cibiyarta zuwa gwiwarta wasu suka ce jikinta ya halatta gaba ɗaya ka ji daɗi da shi amma ban da farjinta ma'ana malamai suke waɗannan maganganun amma a taƙaice da ma maganganun da suke su ne daidai insha Allah maganganu ne da aka samu hadisi ne aka samu jama'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a ƙarshen wancan hadisin annabi yake cewa isna'u kulla shay'in illa nikah kwa iya aikata komi da matanku ka iya rungumarta ka iya kwanciya karkashin mayafi daya ka iya kaza ka iya kaza abu ɗaya ne ba za ka yi ba shine annikahu ba za ka sadu da ita ba ina fata da ma mun fahimta haka aka samo asali daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda daga tabi'i Masruq ibn al-Ajda yake cewa ya tambayi Aisha ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'ib me ya halatta ga mutumin da ya zama matar shi tana al'ada me ya halatta mishi a jikinta Aisha sai ta ce kullu shay'in illa farj ko kullu shay'in illa farjuha ya halatta ya rungume ta ya halatta kaza ya halatta kaza saduwa da ita ne kadai bai halatta ba ina fata jama'a mun fahimta kuma wannan magana jama'a ita ce daidai insha Allah saboda waɗannan hadisan annabi da ya ce kullu shay'in illa nika da kuma hadisin da Aisha take cewa kullu shay'in illa jima' ko kuma illa farjuha sa'annan wannan ayar ko kuma wannan gabar da Allah ya ce fa'tazilun nisaa ku kaurace wa mata sannan da ya ce wala taqrabuhunna malamai suka ce ma'anan al-i'tizalu wal muqaraba shine al-jima'u ma'ana haramun ne ka sadu da matarka a sa'ad da take wato asalin jinin al'ada ina fata mun fahimta to sai matsala ta kusa da ta kusa da ta ƙarshe mace ne jinin al'adan ta ya ɗauke mata amma ba ta yi wanka ba ko ya halatta a sadu da ita? Kun fahimta? Jinin al'adar ya ɗauke mata amma ba ta yi wanka ba ko ya halatta a sadu da ita? Malamai sai suka yi saɓani, jumhur suka tafi akan bai halatta a sadu da macen da al'ada ya ɗauke mata ba sai bayan ta yi wanka. An fahimta? dalilinsu ko shine waccan aya ita dai ayar nan da Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki sun yi wanka a bisa kira'ar wasu daga cikin qurra'u maimakon su karanta yatuhurna sai suka karanta yattaharna yattaharna ma'ana da yi ma ta'un ɗamul halu tashdidi ina fata mun fahimta malamai suka ce ma'anan at-tatahuru shine tsarki da ruwa ma'ana kada ku kusanci matan sai bayan jini ya ɗauke musu sun yi tsarki da ruwa Allah sai ya ce fa idza tatahharna idan suka yi tsarki da ruwa fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku malaman suka ce wannan shine dalilin da ta sa ba daidai ba ne mutum ya sadu da matar shi jini ya ɗauke mata kafin ta wanka to su ma a cikinsu sai suka yi saɓani shin wanka za ta yi ko alwala za ta yi ma'ana za ta wanke farjinta ne wannan ya wadatar mata alwala ko ko a'a sai ta yi wanka su ma sai suka yi maganganu guda biyu ina fata da mun fahimta waɗancan kuma sai suka tafi akan cewa matuƙar jini ya ɗauke mata to ko da ba ta yi wanka ba ko da ba ta wanke farjinta ba to za a iya saduwa da ita su kuma sun tafi a bisa kira'ar da Allah ya ce hatta ya tsohurna kira'ar dai da muke karantawa kira'ar al-imamu asim riwayar hafsu ina fata mun fahimta da wato kira'ar abu amrin dani da sauran malamai makamantansu to wannan kira'a jama'a sai suka tafi akan cewa lallai mace idan jinin al'ada ya ɗauke mata to ya halatta a sadu da ita ko ba ta yi tsarki ba ya halatta a sadu da ita ko ba ta yi wanka ba ina fata da ma mun fahimta ta'asirin wannan sabanin yana komawa ne zuwa ga kira'o'in da suka zo a daidai wannan gurin na alkur'ani ina fata mun fahimta idan kana son warware zare da abawa ga wani littafi nan na wani malami gashi الدكتور عزة شحاتة gashi alwaqful qur'ani wa atharuhu fi tarjih inda al-hanafiyya ya tattauna wannan mas'alar bi ishabin ya kawo adillatul fariqaini dalilan wadancan ya kawo dalilan wadannan ya kawo sannan sai ya gwada tsakanin dalilan daga ƙarshe sai yayi tarjihi zuwa ga mazhabul jumhur dan haka yace ba daidai bane mace idan jinin al'ada ya ɗauke mata mijinta ya sadu da ita mafi karanci sai ta yi tsarki ina fata jama'a mun fahimta ya kawo maganganun irin su ibn al-arabi da su ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa kamar yadda ibn taymiya yake cewa Allah madaukakin sarki ya alakanta an fahimta saduwa da mace da abubuwa guda biyu abu na farko jinin ya ɗauke mata abu na biyu ta yi wanka kamar yadda ayar take wato asalin hukuntawa yace dan haka samuwar ɗaya da rashin samuwar ɗaya to bai halatta miji ya sadu da ita ina fata jama'a mun fahimta da haka jinin ya ɗauke mata to kuma sai ta wanka to idan bata samu yin wanka ba sai ta alwala in babu ruwa sai ta taimama ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace to sannan sai mas'ala jama'a ta gaba game da wannan ayar shin alkitabiyat kiristoci da yahudawa ai mun ji a ayar baya cewa ya halatta a aure su ko to shin idan ya zamto kana auren kirista ko ba yahudiya shin idan jinin al'ada ya ɗauke mata za ka yi ijibarinta za ka tirsasa mata sai ta yi wanka kun fahimci matsalar kaga ita ba musulma ba ce shin sai ta yi wanka ko ku a'a ita ba sai ta yi wanka ba malamai sai suka yi maganganu guda biyu amma maganar da take daidai jama'a ita ce ba sai ta yi wanka ba saboda mai Allah maɗaukakin sarki ya alakanta hukuncin ne da masu imani a ayoyin gaba za mu karanta Allah ya ce wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta ga mata ba su ɓoye abin da ke cikin mahaifarsu malamai suka ce abin da ke cikin mahaifarsu shine abu biyu ko dai ɗa ko al'ada bai halatta su ɓoye ba Allah sai ya alakanta ya ce in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir amma fa in sun yi imani da Allah da ranar alkiyama da haka malamai suka ce fal khitabu lil mu'minati kaga alkitabiyatu su ko ba su shiga cikin wannan ba ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sa'an nan jama'a daga ƙarshe daga ƙarshe wannan wato aya gaba ɗaya tana karantar da mu manyan abubuwa kamar haka abu na farko wannan aya tana karantar da mu wasaqiyatu hadhihi al-umma fi jami'i tashri'atiha wannan al'umma wato tana tsaka-tsaki ne game da abin da ya shafi shari'a da mu'amala da tarbiyya da zamantakewa ba su zakewa su wuce iyakar da shari'a ta bar su sannan ba su gazawa daga inda ake so shari'a wato inda shari'a take so a kai ma'ana ba sa zakewa irin yahudu kun ga yahudu koran mata suke gaba ɗaya sannan ba sa zakewa ta ɗayan gefen an fahimta irin yadda nasara kiristoci suke yi kenan sai ka ce mutane gaba ɗaya game da abin da ya shafi mata masu al'ada sai ka ce tarafani wa wasaɓun akwai waɗanda suke gefe da gefe fal yahudu ala tarafin wan nasara ala tarafin sai ka ce wa shari'atul islamiyya ala wasatihima shari'ar musulunci ita ce take tsaka tsaki kaga bata ce a sadu da su suna al'ada ba kama qalatin nasara sannan bata ce a kore su in suna al'ada ba kama qalatil yahudu daga nan za ku fahimta jama'a yanzu su wane ne suke rena mata suke tauye haƙƙin mata ba su ɗauki mata da muhimmanci ba yahudawa ko musulmi jama'a yahudawa ta ga saboda makirci a yau a duniya muryarsu ita ce take tashi cewa 'yancin mata haƙƙin mata musulunci ya danna mata amma ka ji fa aƙidarsu aƙida ce wannan tasu jama'a kun fahimta da kyau kuwa don haka wannan ayar jama'a tana nuna mana cewa lallai wannan al'umma dukkan abubuwan da take na shari'o'i da na ibadodi da na aka'id to dukka abu ne da yake wasaɗu ma'ana tsaka-tsakiya ne kuma wannan ta haƙiƙan ne ga wasufin da Allah maɗaukakin sarki yi wa wannan al'ummar da Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaɓan litakunu shuhada a alan nas a ɗaya daga cikin fassarori da aka yi wa wasaɓan suka ce khiyaran ko kuma khiratan wato mutawassitatan muta'addilatan bainal umuri ina fata da mun fahimta to sannan dai kamar yadda muka saba daga ƙarshe wannan ayar tana tabbatar da sifatul mahabba lillahi ta'ala Allah madaukakin sarki yana da siffa ta so Allah yana so ina fata mun fahimta da haka al mahabbatu sifa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki a ina muka fahimci wannan a cikin ayar shine inda Allah ya ce inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba daga zunubai in sun aikata kuma yana son waɗanda suke masu tsarkaka ne daga abin da yake kazanta ne kaga wannan ayar ta tabbatar da sifatul mahabba lillahi ta'ala Allah madaukakin sarki yana da sifa ta mahabba kamar yadda kuka sani mazhabinmu manhajin ahlus sunna wal jama'a game da abin da ya shafi siffofin Allah maɗaukakin sarki shine isbatu ma asbatahu li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu fil ahadith as-sihah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata jama'a mun fahimta ba ma ta'zil mu yi watsi da siffofin Allah ba ma tamfil kwatanta siffofin Allah da na halittun Allah ba ma tashbihi kwatanta Allah ga yadda yake sa'annan ba ma yin ta'awili ko kuma mu ce ba ma yin taharifi muna tabbatarwa ne isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin ina fata mun fahimta wannan ayar jama'a kun ji bayan malam ya gama tattauna mana waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana hukunce hukuncen da suke da alaka da mai al'ada sai Allah madaukakin sarki yace a aya ta 223 nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'tum
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
wannan aya jama'a kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaici hadisi da sauran malamai waɗanda suka rubuta littattafai na as-sunan wannan aya tana da dalilan sauka kamar haka dalilin farko hadisi ne sayyidina Jabiru dan Abdullahi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa Yahudawa sun kasance suna cewa إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول yace kanatil yahudu taqul yahudawa suna cewa jama'a ku ji karatun yahudawa suka ce idza atar rajulum ra'atahu idan mutum ya sadu da matar shi min duburiha fi qubuliha ta farjinta amma ya sadu da ita ne ta baya Allah ya sa jama'a kun fahimta ma'ana ya sadu da ita ta baya ne amma ta farjinta wato ba ta gaba ya sadu da ita ba yahuda sai suka ce ja alwaladu ahwalu dan zai zo a shagide a jirkice zai zo ya zama irin dolayen nan ma'ana irin harargarken nan waɗanda ba sa wato wawaye ina fata kun fahimta irin waɗannan yaran da zaka gansu galau-galau haka hankalin da ya rabi da rabi ne yahuda suka ce wai idan mutum ya sadu da matar shi a haka to ɗan zai zo wato in aka tashi haihuwar ɗan to ga irin yanayin da zai zo ina fata jama'a kun fahimta jabiru ya ce fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sauka za mu zo mu ji tafsirin wannan ayar kun ji dalilin farko daga cikin dalilan saukar wannan ayar haka al-imamu abu dawud da al-imamu darimi da al-imamu tabari a cikin littafin shi tafsirul qur'an sun ruwaici hadisi ta hanyar mujahidu daga sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda kala abdullahi ya ce kana min sha'ani ahalil kitab yana daga cikin ɗabi'un ahalul kitabi yahudawa da kiristoci yana daga cikin ɗabi'unsu ba su saduwa da mace illa ala harfin sai dai a karkace wato ba su saduwa da mace gaba da gaba sai dai su sadu da ita ko dai a karkace an fahimta da kyau jama'a ko kuma wato asalin su sadu da ita ta wani yanayi sai ce waɗannan yahudawan sai zamto mutanen madina da suke zaune tare da su sai suka ɗauki irin waɗannan ɗabi'u nasu sai zama ba su saduwa da matarsu ta baya mutanen madina sakamakon ta'asirantuwa da suka yi da ɗabi'un yahudawa Allah ya sa jama'a kun fahimta Yahudawa sun kasance in suka tashi saduwa da matansu afwan ta gaba da gaba suke saduwa da su ba sa saduwa da su ta baya ba sa saduwa da su ta wata hai'a in ba ta wannan hai'ar da suka samar ma kansu ba sannan suka haramta haka to sakamakon ta'asirantuwar da mutanen Madina suka yi da Yahudawa kafin zuwan musulunci sai suka ɗauki irin waɗannan ɗabi'u nasu to su kuma yana daga cikin ɗabi'un da Qurayshawa muhajiruna suka taho da shi daga garin makka suna saduwa da mace ta kowane yanayi amma da sharaɗi ta al- ta al'aurata ta farjinta suke saduwa da ita da haka za su sadu da ita ta baya ko ta gefe ko a tsaye ko a kwance amma dai fi simamin wahidin to lokacin da mutanen madina suka yi hijira ai makka suka yi hijira zuwa madina aka samu cuɗanyuwa na auratayya tsakanin mutanen madina da mutanen makka wani daga cikin mutanen makka bayan ya auri wata ya je zai kwanta da ita a bisa yadda suka saba a garinsu na makka sai ta ga to ai wannan rashin mutunci ne ai wannan ba daidai ba ne su kuma a bisa yadda tunaninsu yake a garin madina allah ya sa jama'a kun fahimta shikenan wannan sahabiya ta ki yadda da mijinta ya sadu da ita shi kuma yace ga yadda yake so ita tace ga yadda ake yi yace ga yadda muke yi tace mu ma ga yadda muke yi kowa ya ki yadda ya sako daga ra'ayin shi ya bi na ɗayan haka dai al'amarin ya asalin tabbata to kun san irin waɗannan al'amuran jama'a ba sa boyuwa hatta a irin waɗannan lokutan labari ya yaɗu har sai da ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa idan ka so ka iya saduwa da ita in shi ita muqbila aw mudbira amma dai annabi ya ce ya zamto ka sadu da ita ne fi simamin wahidin ko ka sadu da ita ta gaba ko ka sadu da ita ta baya ko ma a tsaye ko ma a yaya ne amma dai ya zama ta farjinta za ka sadu da ita ba ta duburarta ba jama'a kun fahimci wannan asarin don haka wannan sababin nuzul ɗin jama'a da wancan idan ka haɗa su gaba ɗaya wannan sai ya jawo saukar waccan ayar da Allah yake cewa nisa'ukum harfun lakum matayenku gonakinku ne fa'atu harsakum annashi'tum ku zakke wa gonakinku ta inda kuka so Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku ladubba da musulunci ya shimfiɗa muku na addu'a da neman albarka da neman ‘ya'ya waɗanda za a amfana da addu'arsu bayan an mutu. Allah ya ce wattakullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaku kuma ku sani za ku haɗu da Allah wa bashiril mu'minin kuma Allah ya ce da annabi kai wa muminai bushara bisharar aljanna matukar sun doge akan imani da ayyuka na gari jama'a kun ji wannan ayar wannan ayar jama'a tana tabbatar da matarka ta ko ina zaka iya saduwa da ita matukar dai ta farjinta ne ta al'aurarta ne wannan ayar malamai suka ce dalili ne akan haramcin luwadi dan Allah madaukakin sarki da yace fa'atu harsakum annashi itum ai malamai suka ce annashi itum din ma'ana kaifa shi itum ta dukkan halin da ka so amma dai ya zamto ta mawdi'ul harfi ne ma'ana inda ake shuka da ta inda ake dasa da shine mahaifa shine inda wato asalin farjin mace yake ina fata mun fahimta da haka jama'a wannan ayar kamar yadda malamai suka ce tana tabbatar da ta kowane yanayi zaka iya saduwa da matarka amma dai ya zamto lallai ya zamto ta wato gabanta zaka sadu da ita kuma zaka iya saduwa da ita a kowane lokaci ba kamar yadda al'adun wasu mutane su ce lokaci kaza ba a saduwa da mace lokaci kaza ko lokaci kaza ko wasu abubuwa makamantan waɗannan duk waɗannan abubuwan jama'a ba su da dalili ina fata jama'a mun fahimta abu ɗaya ya rage mana jama'a sai dai ina tunanin za mu jinkirtar da shi zuwa karatun gaba insha Allah akwai wasu hadisai da aka ruwaito wanda daga cikin malaman da suka ruwaito akwai al'imamu wato al-fahawi a cikin mushkilul asar da al'imamu dara kutsuni a cikin kitabu sunan da al'imamu ahmad a cikin kitabul musnad kamar yadda an samu su manya-manyan malamai sun ambaci waɗannan asaran kamar irinsu al'imamu ibn hajarin a cikin manya-manyan littattafan shi guda biyu at-talkhisul habir da littafin al'ujab fi bayani ma'arifatil asbab da limamu suyuɗi a cikin tafsirin shi addurrul mansur sun ambaci wasu asar jama'a daga sahabi abdullahi ɗan umar wai cewa abdullahi ɗan umar ya halatta saduwa da mace ta dubura to waɗannan asar ɗin jama'a malamai suka ce gaba ɗayansu ba su tabbata ba daga abdullahi ɗan umar jama'a kun fahimta sannan in ma sun tabbata to ga ma'anarsu wanda malamai sun yi maganganu sun yi rubuce-rubuce a kai wanda wannan matsalar jama'a da yake matsala ce mai girma an samu wasu daga cikin mustashirikun da yahudawa da makiya Allah da 'yan bid'a suna kafa hujja da cewa wannan ayar ai dalili ne akan ya halatta a iya saduwa da mace ta dubura saboda ga abdullahi dan umar ya yi fatawa kamar yadda aka samu daga imamu maliku shi ma ya yi fatawa wane ma ya fatawa wane ma ya fatawa waɗannan maganganun jama'a dukkansu saboda matsaloli ne masu girma kuma matsaloli ne masu muhimmanci za mu jinkirta su zuwa karatu na gaba insha Allah dan lallai jama'a za mu yi photocopy za mu raba kuma za mu karanta za mu bi matsalar ɗaya bayan ɗaya za mu warware ta da ikon Allah ba za mu yi gaggawa a kanta ba musamman saboda yanayin da ake ciki jama'a luwaɗi yanzu ba a ɗauke shi a bakin komi ba luwaɗi jama'a wanda waɗannan asali ɗabi'u ne na yahudawa ɗabi'u ne na kafirai to amma sai gashi ɗabi'un ya bayyana a wasu daga cikin musulmi menene musnadinsu waɗanda suka fara karatu suka fara ilimi waɗannan abubuwan da su ne su suke zuwa su je su karanto sai su ce gashi ai ya halatta wane ma ya ce wane ma ya yi wane ma ya yi jama'a waɗannan abubuwan duka za ku zo ku ji duk ƙarya ne duk ƙarya ne za mu ɗauko duk shubuhohin da 'yan shi'a suke kawowa wai cewa sayyidina umar ɗin luwaɗi ne duk sun faɗi waɗannan duk sun faɗi waɗannan da haka jama za mu ɗauko insha Allah za mu yi photocopy kuma za a ba kowa idan muka karanta ka je ka aje ka adana littafin da za mu yi photocopy daga cikin shi ta yi wasunku suna da shi bari na faɗa mana wasunku wataƙila suna da shi sai su taho da shi cikakken sunan littafin shine wato alghayatu wato alghayatu at-ta'liq alghayatu alghayatu at-ta'liq fi at-ta'liq ala as-sahihil musnad min asbabin nuzul ko wani abu makamancin wannan amma dai na manta cikakken sunan littafin ta'aliki ne akan as-sahihul musnad na asbabun nuzul na al-imamu wato muqbil ibn hadi al-wadi'i sa'annan jama'a zamu kuma karanta wani bangare na tafsirin wannan ayar a cikin wannan tafsiri na fatuhul qadir na wato al-imamu muhammad ibn ali ash-shawkani da haka idan kana da littafin fatuhul qadir to za ka iya zuwa da shi don haka photocopies ɗin guda biyu ne jama'a don ya yi raddin wannan maganar a cikin wato wannan littafi nashi kamar yadda shi ma wancan malamin ya ɗauko waɗannan maganganun ya yi raddi ya ƙara da wasu maganganu a kai da haka in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa ko kuma karatu na gaba to za mu yi ƙoƙari mu bayanin waɗannan insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace na'am kamar wani yana tambaya a baya ko na'am eh baka ji bane malam na'am duk ɗaya ne malam da shiga masallaci da ɗaukan alkur'ani da karatun alkur'ani duka ya halatta mace ta yi ko da tana cikin al'ada ya halatta mai janaba ya ɗauki ƙur'ani ya yi karatu da shi ko da yana cikin janaba malamai suka ce wa in kana al'afdalu ko da yake abin da ya fi falala shine ya tsarkaka tukuna kafin ya ɗauki alkur'ani amma babu dalilin da ya haramta mushi ina fata ka fahimta na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am نعم نعم فكيف يهود الآن لم أعرف حالهم لم أعرف حالهم لكن هذا الحديث يدل على أن اليهود الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طبيعتهم أن أحد امرأتهم إذا حاذت لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت بل يعتزلنها ويتركنها ولا يؤكل ولا يؤكل ولا يأكل ولا يأكل ولا يأكلون الطعام معها وهذا الحديث يدل على ذلك هذا الحديث وإن كانت اليهود الآن وإن كانت اليهود الآن لا يفعلون مثل ما فعل آباؤهم لكن نلزم عليهم هذ- هذه الطبيعة نلزم على رقابهم هذه الطبيعة أرجو تفهم هذا نعم ما سؤالك لم يكن عندك سؤال حتى الآن تأتي ببيان وجه السؤال إليه نعم
لما كان ما فيه نعم قلت ما بنت ما فيه ما فهمت ما أريد نعم لما لم تفهم
إذا وضح
وجه السؤال إليه na'am jama'a game da azumin nafila game da azumin nafila mace idan ya zamto ta ɗauki azumin nafila to idan ya zamto jini ya zo mata za ta aje wannan azumin azumin gaba ɗaya ya karye ko za ta rama wannan azumin bayan jinin ya wuce mata jama'a kun fahimta da kyau ba za ta rama ba gaskiya amma idan ta rama ba ta yi laifi ba ina fata jama'a kun fahimta ma'ana ramuwar ba a bisa wajibi bane akanta ina fata jama'a kun fahimta azumin nafila ba azumin farilla ba azumin nafila ku kiyaye da kyau azumin nafila misali jama'a kamar ka ce sittu shawwal ko azumin tasu'a da ashura jama'a mun fahimta da kyau mace ta ɗauka sai jini ya zo mata da rana to yanzu kaga kai tsaye azuminta ya kari to ko shin za ta rama wannan azumin kaga idan sittu shawwal ne akwai sauran kwanaki za ta iya yi amma kaga tasu'a da ashura dama kan waɗannan kwanaki biyu ne a shekara ba zai yiwu a ce to tun da tara da goma ga wata sun kubuce mata sha takwas ga wata al'adarta ta ɗauke bari ta rama na tara ga wata wannan ba daidai ba ne ina fata jama'a kun fahimta to sa'annan yana daga cikin abin da wani zai iya tambaya misali mace ne jini ya ɗauke mata kafin fitowar alfijir a daren ramadana ko shin za ta iya ɗaukar azumi in ya so daga baya sai ta yi wanka ta yi sallah amsa ita ce i za ta iya haka mai janaba yakan kwanar da janaba ya ɗauki azumi ya yi wanka ya yi sallah kafin alfijir ina fata da mun fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana samun shi kuma haka annabi yake ɗaukan azumi ina fata da mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum salam wa rahmatullah eh wa qaddimu li anfusikum malamai sun yi fassarori masu yawa daga ciki Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ali ibn Abi Talha ya ruwaito zuwa ga malamin yake cewa wa qaddimu li anfusikum shine ku gabatar wa kanku ladabin musulunci shine addu'a kafin ku sadu da iyalinku shine kamar yadda wancan hadisi na Bukhari ya tabbata annabi yana addu'a a sa'ad da zai sadu da iyali yana cewa Allahumma bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ina fata mun fahimta wasu kuma kamar mujahidu cikin tabi'ai suka ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunanku wato ƴaƴan da za ku samu waɗanda bayan rasuwarku za su riƙa yi muku addu'a alkhairi yana zuwa gare ku kuna kwance a cikin kabari sai ya kafa hujja da wancan hadisi na Bukhari da Annabi ya ce idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasati ashiya'in sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u la wannan sabanin ba sabani ne bane ba sabani bane na karo sabani ne na at-tanawwu wannan ya faɗi wani nau'i wannan ya faɗi wani nau'i na daban malamai suka ce abin da yafi dacewa والأولى في تفسير مثل هذه الآية حمل الآية على كلا التفسيرين أفسر آية أبي صدقا وأن تفسيرا قد أبيو كتي آية الدعاء أم فهمت sa'annan kuma ka yi fatan samun ɗan da in ka rasu zai rika yi maka addu'a kaga ai fassarar ta fita daidai ina fata mun fahimta ina fata mala ya fahimta na'am wanka da iyalinka a lokacin azumi babu wani dalili da ya haramta babu dalilin da ya hana sai dai sai dai fa jama'a eh sai dai in ka san wani abu zai biyo baya to tun farko ma ka nisanci haka ina fata da ma mun fahimta wanka da iyalinka a lokacin azumin watan ramadan ya halatta ko bai halatta ba babu dalilin da za a ce bai halatta ba ma'ana a haramta maka babu dalili amma fa in ka san to fa daga wankan nan za a zarce to gaskiya kada kai wankan nan ina fata jama'a mun fahimta saboda taka tsantsan ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am eh eh sakin ya afu wannan shine abin da malamai suka tabbatar sakin ya faru ma'ana saki ne na bid'a to sakin ya faru ko da yake na bid'a ne amma za a yi za a lazumta mishi wato za a yi mishi ilzamin wannan sakin amma punishment din horon da za a yi mishi shine ta dawo gidan shi in ta gama jinin shikenan sai ta tafi sakin sai ya zamto ya zartu ina fata mala ya fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace za mu zo mu karanta hukunce-hukuncen saki a cikin ayoyin da za su zo a gaba insha Allah na'am wa alaikum salam za a zartar da sakin ne wato wancan na farkon ne za a zartar ba wani saki ne za a kuma yi ba ina fata mala ya fahimta wato ba wani sakin za a kuma yi ba shine ma'ana wasu suna fahimta to saki biyu kenan a'a ya sake ta tana al'ada to ya dawo da ita gidan shi ta zauna idan ta gama al'adar to sai a zartar da wancan sakin kenan ba wani sakin za a kuma yi ba na'am ai ba ya fasa ba za ya riga yayi ne amma sai a rataye sakin sai ta gama al'ada sai a sake shi sai a zartar da sakin cewa ya fasa ai bata faso ba ya riga yayi eh eh wa alaikum salam na'am zarti ya tabbatar da cewa jinin al'ada cuta ne eh kuma ga zarti ya tabbatar da cewa za mu iya auren ahalin cuta eh kuma ga shi ba za mu shi da samus yi wanka ba Eh.
bayan sun yi fi asahi aqwalil ulama saboda su ba su yi imani ba eh amma sai na ce to ba zan aure ahalin cuta ba eh ina ganin zan ci da ba zan iya shi da samus yi wanka bayan ta yi al'ada na'am na yi daidai da ba kai laifi ba ko misqala zarratin ko da ba dan haka ba yanzu ka ce ba za ka auri ahlul kitabi ba ba dan haramun bane ku kiyaye ba zan aura ba ayo to ai ko musulma ka ce wance ba za ka aure ta ba ba dan ka haramta ta ba ai ba kai laifi ba ina fata mala ya fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu saurara a nan insha Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa ba za mu tashi wannan karatu namu ba sai mun yi wa malam addu'a Allah ya gafarta wa malam awwal Allah ya ji kanshi ya kai haske kabarin shi Allah ya ɗaukaki darajojin shi ya yafe mishi kurakuran shi ya haɗa shi da annabawa da manzanni da mutanen kirki Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljannatul firdaus ya nisanta shi daga wuta sannan Allah ya ji kan iyalin shi da ɗan shi Allah ya gafarta musu waɗannan alkhairai da ya bari Allah ya rike mishi amanar su ƴaƴa da mata da zurriya da ya bari Allah ya saka musu albarka Allah ya tabbatar da su akan waɗannan abubuwa da ya bar su akai mu ma ɗalibai Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka Allah ya sa mana istiƙama ya tabbatar da digadigan mu akan waɗannan ayyuka da muke yi shugabanninmu kuma Allah ya sa musu albarka Allah ya zonar da ƙasar mu lafiya fitintunin zamani da na rayuwa Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu daga azabar kabari ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta za mu saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik